أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أسعاد رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت للولا راكية وكافة أسعاد رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سميع السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأجواسي قلوب الأقراب فريد داري على الإطلاق هاتم الأثمين أبو إسحاق على جبرائيل ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفاهري وملاذي وأجيبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والهداية والرشد بجاه رسول الله يا أيمة شيء ادري لنا بهذا المهدر والتأتي بنظرة تأتي لنا بالذكر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى ترده إلينا في وقت احتياج إليه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله yau muna zama na ɗari da tamanin da biyar a cikin jawahirul ma'ani mun doshi ƙarshen babi wato daga wannan za mu shiga salatayya na wanda manzon Allah ya faɗawa shau tijjani mu basharatan salatayyan da suka fito akwai ya kututul haƙa'iq akwai salatul gaibiyya jawharatul kamali wannan su manzon Allah ya shifta wa shau tijjani ya shifta wa shau tijjani gashi salatul fati ba na shehu tijani ba ne na mustapha bakari ne amma shi aka ma shi mai kundin sirrin shi kuma shehu tijani ne aka buɗa masa komi nata zalika fadlullahi yuti man yasha'u wallahu dhul fadli azimi jiya muna magana akan wato kadari kadar sayyidina rasulullahi wannan shaujani yana faɗa mana fa a zawahiru ne yake faɗa maka martaban annabi da wannan maganganun da je muke yi a zawahirul ayati ne ba a hakika ba a hakikatul ba a cikin hakikan muhammadi yake magana ba a zawahirul ayati ne bari faɗa maka nususun da yasa da mu so annabi ko dole ne yasa a so annabi wannan shine ba mu da shadda ne yake faɗa ko malaman duniya sun gane abin da ake nufi da walahawar laili za sajja Allah yana neman uzuri ne yana yanke hanzari ne wajen manzo Allah ko malaman zahirai sun gane haka in sun gane in ba su gane ba su koma ma'anan khidab din kenan to wannan yana daga cikin abin da shau tijani yake faɗawa duniya in kun kasa gane mu a cikin abin da muka faɗa akan maratib na sayyidina rasulullahi to bari mu damu kan nususu ku gane in kun gane akan nassin to za ku gane abin da muke faɗa can ba ku shiga baharin bane nan kuna sahilul bahari kuna gefen kogi ne to mai gefen kogi kuwa ai wanda yake ciki ya sha bamban balle wanda ya niso fi gawa milil ulumi fi fi baharil haqaiqi wannan ba iri ɗaya bane an ce dama idan mutum yana son ya san abubuwa to in yana neman abin da yake kogi ne to ya tambaye gawwa su akwai wanda suke yin kwana bakwai a ƙarƙashin ruwa akwai wanda suke yin wata a ƙarƙashin ruwa akwai wanda suke yin shekara a ƙarƙashin ruwa wannan rijalul zawahir kenan to ya rijalul bawaɗin a malaman sufaye akwai waliyin da harkansa ƙarƙashin ruwa ne duk halittun nan daga ciki na san mutum ɗaya eh a cikin waliye wanda duk lamarinsa shi a ƙarƙashin a ƙarƙashin ƙasa yake amfani a bayan duniya haka ba shi da almajirai da yawa na san mutum ɗaya kuma har yanzu yana nan ko alaƙai da hayati kowane ma'amala nasa ba kuna tare da shi amma za ka ga ba a nan ba tare da kai yake ba sai dai kwata shi ya magana da za ku yi kuyi magana amma abubuwan su duk haka ne akwai rijalul tahtal ma'i mazaje ne wa'annan duk gaba ki da ma'aikatan shehu tijani ne almajiran sa ne to ya za ka yi su faɗa maka abin da kenan ka ce ba za ka ka ce za ka ji ayya da su kai kana bakin kogi ai ba zai yi ba a sallama wa ko salliman taslam in kana son ka zauna lafiya ka miƙa wuya cikin abin da baka sani ba har wanda ka sani ma ka miƙa wuya shikenan za ka zauna lafiya wa illa komai zai iya zuwa maka Allah ya kiyaye ومما شرفه به yana daga cikin abin da Allah ya sharrafta manzo Allah da shi wa tasahu bihi ya kebance shi kuma baina sa'ir al-anbiya tsakaninsa da annabawa al-mursalin da mursalai wa ashara bihi kuma ya bayyana rutubatahu martabarsa ash-sharifa qawlu ta'ala yadda Allah ya ce wa idza akadha Allahu misaqan nabiyina wa idza akadha Allahu shi ubangiji ya karbi alƙawari misaqan nabiyina annabawa ya yi zama da annabawa, Ubangiji ya yi zama da annabawa, ya gaya musu kowane annabi ya sun yi zama da annabi Muhammad da rabul izzaci. Lama a ta yi min kitabin wa hikimatin na ba ku annabta, na ta muku littafi. Kai annabi Musa zan baka annabta zan baka littafi annabi dauda zan baka annabta zan baka littafi annabi nuhu zan baka annabta zan baka littafi annabi Idris zan baka annabta zan baka littafi annabi Isa zan baka annabta zan baka littafi sauran annabawa da za ku yi amfani da wa'annan littattafan to dukan wannan littafin da na bayar ni ne na bayar saboda haka muna da alkawari da ku muna da wani annabi haka Allah ya lama ataitukum min kitabin wa hikmatin summa ja'akum rasulun kuna cikin wannan zaman sai ga wani annabi ya na fito da shi daga cikinku musaddiqul limama akum za ku gaskata tare da abin da ke tare da ku ku ne shugabannin ku ne komai ku saurara la tu'minan nabi za ku yi imani da shi wala tansurannahu kuma bayan kun yi imanin ku dawo mabiya ku taimake shi kala sai ubangiji ya ce a qarattum kun yarda wa akhastum ala zalikum isri kun rike wannan alƙawarin kalu dukkan annabawan sai suka ce a qararna mun yarda kala sai ubangiji yace fashhadu to ku shaida wa ana ma kunna shahidina ni ma ina daga cikin masu shaida kun yi alƙawari akan za ku bi annabi Muhammadu ku taimake shi kowane annabi da ya zo duniya sai da suka yi haka da Allah iya wannan alƙawarin kuma bai gaya musu waye ba kawai ya ce masa rasulun annabi na ɓoye saboda haka a nan ne sufaye suka ce ai annabin guda ɗaya ne shine annabi muhammadu kaga duk wanda ba ɗan ɗarika ba aka ce maka annabin guda ɗaya ne ya ce kayi musu wancan ne to kuma a wajen allah annabin guda ɗaya ne domin shi allah yake kallo shine annabi muhammadu duk sauran nuwabu rasulullahi ne na'iban annabi muhammadu ne amma rasulu idan aka aiki mutum in ya je yana tsayawa ne a matsayin na'ibu fa'il sai ce in aka aiki mutum yana zuwa ne a matsayin yanzu misali shugaban Najeriya ɗaya ne ɗaya ne to amma in ka je Sudan yana da wakili shine kuma shugaban a can in ka je America shine in ka je German shine in ka je ina ne shine ko ba su ne ba su ne ba ba su ne ambasadori ba? To ba su ne duk wani abin da ya faru wa mutanen ƙasan ba wajen zaje ba? Amma kuma waye shugaba? Na garin ku. Haka abin yake. To duk wa'annan zubin shi yasa ke gaya wa mutane siffan duniya kamar lahira ne. Kaga Buhari kamar shi kaɗai ne amma ba shi kaɗai ba ne. Duk kuma abin da suka amsa a can shi amsa. shi yake amsa domin duk wani abin da suka buga shi ya buga duk abin da suka yi daidai shi ya yi daidai haka abin yake haka aka sani a constitution to haka annabi Muhammad yake saboda haka waye ainihin shugaban haka ya kamata a gani Allah yake cewa to wani wa man tawalla ba'da zalika a cikin ku ba wanda zai saba amma saboda a ce an sa stamp Ubangiji ya yi stampin abin ya zama hukunci, wa man tawalla ba da zalika ku ji zajarun da ya biyo baya. Wanda muka yi wannan alkawarin ya safa ula'ika humul fasikuna fa Allah ya kira annabawan gaba daya. Fasikuna. Yaya annabi yake kenan? Annabin ɗaya ne shi ne muke ta mulkana. A zahirin kenan. idan mun faɗa a can wajen maulidi ka raina ko ka kasa fahimta ko ka kiji kenan za ka ji aiko tunda a natsa ne ka ji ka fahimci abin da ake nufi annabin ɗaya ne kuma ko ta ko ina sai an gan shi ba kuma a madina yake kawai ba a ko ina yana nan shi ne shugaban duniya da lahiran gabaki ɗaya ba gurin da ba shi da wakili kuma ba gurin da ba yana shugaban ƙasa na Najeriya har yanzu ba taɓa cire azitoye daga shugaban ƙasa ba har yanzu shugaban ƙasa ya kuma ga wannan ko kana da rai ko ka mutu sunanka shugaban ƙasa haka abin yake saboda haka wanda ya fara nan dai da shi ake magana har yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine farko wa akhirun mutaqaddimun shine wanda yazo daga bayan nan amma shine na farkon haka annabi Muhammad yake haka kuma komai yake Allah ka taimake mu wa qala ta'ala ubangiji ya sake gaya maka ka gane wa idza kazna minan nabiyina misaqahum a cikin annaba akwai wanda muka karba alƙawarin su ya rasulullah yana faɗa wa annabi Muhammad ne wai za ka zanin nabina nisa kawun ai ga alkawarin nan ko wai za ka zallahu nisa kan nabina sai Allah kuma ya sake gaya wa manzan Allah wai za ka zanin nabina nisa kawun sai ce wa minka sai ce wa minka ya rasulullah daga kanka ko a kanka sai ce wa min nuhin sai aka fara da annabi nuhu kaga shine awwalur rusulin shine farkon manzo To amma sai aka ce wa minka daga kanka, kaga a gaiba kenan. Oye ne ai, wa minka. To shi ne asalin, shi ne rasul, wannan shi ya nuna maka rasulun, sun maja akum rasulun ɗin A nan sai fasaranta wa minka. Ya Rasulallahi, ta ce wa min nuhin sai aka koma kan annabi Nuhu. daga annabi nuhu kuma wa ibrahim zai ce annabi ibrahim annabi ibrahim kuma wa musa sai annabi isa wa isa bin maryam da isa dan maryam wa akhadna minhu misaqan galiza na karbi alƙawari misaqan galiza wannan sune ulul azmi min rusuli wayannan duk annabawan nan gabaki daya wayannan da aka kawo su gabaki daya annabi nuhu yana gaba da annabi Ibrahim, annabi Ibrahim yana gaba da annabi Musa, annabi Musa yana gaba da annabi Isa. Duk annabawan nan sun shiga sun yi aiki da littattafan wa'annan. Duk sauran annabawan. Kaga da Allah ya faɗi haka sai gabatar da annabi Muhammadu kafin annabi Nuhu, kuma bayan sai da annabi Isa ya zo aka ɗauke shi tukuna annabi Muhammadu ya zo. Kaga kenan ka yarda annabi Muhammadu yana nan tuntuni? Allah ma ya nuna maka nan? Ka yarda ko baka gane ba, saboda ka karka yi tsammanin shekara dubu ɗaya ɗari hudu da yanda ya zo ɗin nan a lokacin yake nan tuntuni shine annabin. Tuntuni shine annabin. Ido da kwallin da nake faɗa kenan wanda iyayenmu suka kalla suka gane, saboda haka suke bin shi ta kowane lungu don su a gane shi. Ƙara ka ta Katada ya ce, Inna nabiya sallallahu Alaihi wasallama, manzo Allah, kuna awwalul anbiya'i, kuntu awwalul anbiya'i, sai kalli wa akhirun fil ba'si. Ni ne farkon annabi a farko kuma ni ne kuma na zo ƙarshen su. Ka gani? Awwalul anbiya'i, kuntu awwalul awwalul anbiya'i. Eh, shi ne Shehu Ibrahim ke cewa a menene? muqaddamun mu'akhkharun shine yazo a farko kuma shine karshe eh shi yazo to wannan irin zuwan shine zuwan Shehu Tijani shine zuwan Shehu Tijani muqaddamun mu'akhkharun shine dalilin fadansa min adam ila nafi fi suri ana mumiddul awliyai daga annabi Adamu zuwa hura ƙahon tashin kiyama ni ne duk wani wali daga guna yake sha. Wannan shi ne dalilin da ɗariƙa ta zamo ɗariƙatul Ahmadiyyatul Muhammadiyyatul Ibrahimiyyat kenan. Shi ne ma'anan Khatimul Auliyai. To kaga shi ma shigansa ka gane, kamar yadda aka kasa gane na annaba a zahiri ake tab badan badama to haka na balle kuma na baɗi na shauci jani to nan abin da zai baka nasara salliman ka ne kauya ka ce ka yarda sai kuma a nuna maka yanzu na sha faɗa da ina yin wazifa da ina wazifa ne na gado na tashi na ga babana yana yi a gidanmu kuma aka kafa faida duk abubuwan da aka yi na faida a cikin gidanmu aka kafa komi na gani na sani ina gado ina yi ne saboda na san babana mutumin kirki ne domin ina ji ana faɗa kuma ina ganin irin mu'amalarsa da mutane kuma duk kowa ya zo sai na ji ya ce Allah ya sa mu zamo irin shi har na yi girma har na kai haka amma daga shekara goma sha takwas zuwa yanzu ina ɗariƙa na wane na kaina inda baba na daidai yin ɗariƙa ni zan saboda na fahimci dalilai ya isa ya kai ni an riga an ɗauko ni an kai ni wani level ɗin da kuma yanzu ni an yi min wannan an yaye ni dama ina shan mama ne yawa to yanzu kuma zan shayar ne aikin ya amfanar yanzu ba wazifa na ba na gado ba wazifa na nawa na kaina ne na gani na ya cancanta in duk zuriyan gidanmu ba sa yin wazifa zan saboda na gani na ga amfaninta kaga an yi tarbiyya kenan to haka abubuwan yake to kafin mutum ya gane haka aksari ai muna muna wazifa ne na gado mun yadda iyayen mutane kirki ne saboda haka mun rike su kawai ana ta faɗa ana ta faɗa mun yadda amma ka ka gane abun kai da abun sai ka tafi ka tafi ka tafi tukuna ka gane Allah ya mana haka Allah ya ganar da mu to haka yake kaga ashe kenan idan ka gane kujeran Annabi Muhammad a can zaka gane kujeran Shehu Tijani kuma a gaiba duk abin da zaka faɗa ka faɗa ko menene haka Allah ya so kuma haka yake haka Allah ya so haka yake yi zalika fadlul lahi yuti man yasha kuma Allah la yusalu amma yafal ba a cewa Allah dan ne kai a shegara mai sai ka bar abun a haka kuma da wanda ya gaskata da wanda ya kareta ba dai bane mai gaskatawa shi yafi mai gaskatawa shi yafi saboda babu wata aya da ta zo wailun yau mai zilil musaddiqina sai dai wailun yau mai zilil mukazzibina ya azaba ta tabbata ga mai karyatawa ba mai gaskatawa ba Allah ya ba Allah samu daga cikin sadiqai falizalika saboda haka waka zikiru muqaddaman qabla zikri nuhin ka gani ko sai aka ambata sai aka gabatar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin annabi nuhu wa gairi alaihi salatu wassalam waya ka fi fi azami kadari ya ishe ka wajen girman buwayen girman annabi Muhammadu inda rabbihi wajen ubangijinsa ma taran manatu suratul fath abinda suratul fath ya kauta dauko min itina idi yanda Allah ya kula da annabi yanda Allah yake kula da annabi Muhammadu wa karim manzilihi li rabbi da yadda Allah yake ganin mazaunin annabi a wajen shi fabta da'u jalla jalaluhu ubangiji ya fara bi ilamihi da sanar da shi bima qabahu domin qaba'il bayini da abinda ubangiji ya hukunta a kansa na hukunci a bayyane bi zuhurihi da bayyanansa wa galabatihi da rinjayensa ala aduwihi akan abokin gabansa wa uluwi kalimatihi da daukakan kalmarsa wa shari'ati da shari'arsa wa annahu maghfurun lahu ghayru muwaqqiz bima kana wa yakun an Allah ya gabatar wa manzo Allah ya ya rasulullahi kai ka san yadda nake je ka kai aikata komai ba komai eh ka aikata komai to ba ma annabi Muhammadu ba saboda saboda siryanin annabin abin da ya faru akan Khalid bin Abi Baltata akwai matar da ta zo daga Makka ta zo neman abinci Madina da ta zo neman abinci Madina aka tara mata abinci da ta koma sai haɗu bin abi balta ce ya rubuta wasiƙa ya ba ta a ɓoye ta sa a cikin kitsanta ta tafi saboda akwai ‘ya'yansa a can an suna hannun kafirai to jin daɗin ba su kashe ‘ya'yan ba sai ya faɗa musu a sirrance to sai a hankali fa da annabi amma ba da niyyar mai sunansa munafici shi ba yana son ya faraita musu rai tun da su ma ba su kashe 'ya'yansa ba shi ma bari ya dan faraita musu rai saboda su ji daɗin rike masa 'ya'yansa da rai ta fita ta yi tafiya tana wani wadi manzo Allah ya kira Zubairu bin Awam da sayyidina Ali ya ce ku fita an fita da sirrin ku je maza wadi kaza akwai wata mata tana tafiya ta fita da sirrin sayyidina Ali bin Abi Talib da Zubairu bin Awam suka je suka kamo ta ke me ke tafa da ke da ce kamar yaya kamar ku yi min alheri kuma in ci amanan ku kaza kaza kaza ce ke mu koma fito mana da sirrin da kika fita da shi ta ce ta ba ta da komai sai na ya ce to zan yi ɗaiɗai da ke tunda manzo Allah ya ce mana akwai sai ta sa hannu a gashin ta ta warware kitson ta fito da wasiƙa wannan wasiƙar aka dawo sai aka ga Khadim bin Abi Balta a tashiyar rubuta sayyidina Umar bin Al-Khattab ya ce ya Rasulullahi da'ani ana qatlu fa munafiqun bari a kashe shi ta an umar bashi ai ya tafi badar ka sani ko duk wanda ya je badar Allah ya ce an gafarta muku duk zunubin da kuka yi duk zunubin da kuka yi an gafarta muku Hadim na bi balta ta aka kira shi yace wallahi ya rasulullahi ban yi wannan dan munafunci ba gani abin da aka yi mun aka faranta mun rai shi yasa ne haka dan faranta musu rai amma ba da munafunci ba sai na umaru hankali ya tashi a gidan manzo Allah haɗin yana bi barka ta yaje ɗaura kansa a cikin sariyan masallacin manzo Allah yace ba zai kwance wuyansa ba sai in nassin Qur'ani ya zo ya gafarta masa ta kace to ba shi ba ma duk wanda ya je badar daga yau kamar a ce ba abin da balarabe yake so kamar giya da mata duk abin da za ku yi ko za ku sha giya ko me wanda suka je badar an yafe musu daga yau saryanin sun taya annabi Muhammadu, to ya annabin kuma. Daga yau an cire alƙalami, dama na ce da rubuta ne ce kayi kaza kayi laifi kayi kaza ka dace, to ko kun ba ku dace ba kun dace saboda kun taimaki masoyina. To shi yasa ashe kenan matakin abin daga kan annabi Muhammadu ne ya dinga saryani ya dinga saryani ya dinga saryani har yanzu kuma akwai mutanen da har yanzu akwai mutanen da suke samun irin wannan kuma toni babin daban. sai ku yi aiki ya ce an ba ku lada kamar aiki kamar wanda suka je bada wa kullu man ja da bishai fi maulid al-muqtari ay karamatan lil hayy ay fa innahu kaman wali akwai gudu da zaka yi kyauta sai a ce an baka kaman wanda ya tafi yakin bada ai ka shiga nan ai ka shiga ciki ne ka shiga ciki ne to idan ka je abubuwan ka tafi sai ka ga an watsa fasalan ne ai duk wannan kujerun da Allah ya ajiye sun har gobe suna motsi babu wani kujeran da baya motsi babu tunda kujeran fir'auna yana motsi balle kujeran sahabban annabi muhammad kujeran abu jahal yana motsi har yanzu akwai wanda yake gadon sa balle kujeran abubakar siddiq kujeran gaurasu yana motsi balle kujeran sayyidina usman bin affan ko ali bin abi talib ko sa'ad ko sa'id ko talhat ko wakilcin sahaba haka abin yake tafiya haka abin yake tafiya saboda haka har gobe akwai wannan farkashin yana tafiya gwargwadon ku gwargwadon irin bala'in ku gwargwadon irin darajar zamanin ku kuma kuma duka wannan wirasa ce ba za ta yanke ba har Allah ya nada kasansa wannan abin da ya kamata mutane su dinga ganewa kenan a cewa annahu maghfur lahu ghayr muwaqqiz bima kana wa yakun wa ma waqa'a wa ma lam yaqa ya rasulullah Allah ya gafarta maka ma wa ka'a wa ma lam yaqa abin nan da baka yi ba an gafarta maka wanda kai ma an gafarta maka an gane to shine kaga ya isa ka gane kadarin manzo Allah wa makanihi inda rabbila wa ma tazammanar min bi'atir ridwan sai ka duba inda kuma ka tara shi a bi'atir ridwan fa qala ta'ala abinda Allah ya ce ko ba ka da hankali an ga maka waye wakilin Allah an gaya maka annabi Muhammadu ne. Bayatu Ritwan an zo ne za ta ci umara Hudaybiya. An zo za a shiga suka ce ba su yadda a shiga ba. Ba yadda za a shiga sai an rubuta ma sai wata shekarar kuma da sharaɗi. Me ya sharaɗin ku kawo? Sharaɗin shi ne duk mutumin da ya sake gudu daga makka ya zo madina ka dawo mana da kayan manzo Allah ya ce na yadda kai kuma duk wanda ya bar madina ya zo wajen mu kar ka neme shi mu kuma za mu rike shi manzo Allah ya ce na yadda sai na umar ya ce ya rasulullahi wannan wani irin yaya za mu ɗauki kaskanci haka kawai mu ba kaskantattu ba manzo Allah ya ce ba su ya ce ba su sahabbai sun yi zafi wanzu Allah ce a dawo kana shiga ashe dawowan saboda sirrin da Allah ya sani a jikin manzo Allah ya yi na so ya cinye imanin garin a tsaye da wannan haƙurin shi ne haƙurin annabi Muhammadu ayi inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin da aka zo lokacin da aka dawo aka zo za a shiga garin sai aka ce sai an tura musu sun yarda aka tura musu sayyidina Usman sayyidina Umaru manzo Allah fara sayyidina Umaru ya ce ya Rasulullahi kana sane in naje za su ce za su gaya min baka ni ko ba zan iya jurewa ba wanda zai iya jurewa ƴan uwansu sun fi yawa a cikin garin sayyidina Usman shi in ya je ba za su gaya mara baka ba domin shi shi kadai ne ya iya fitar da dukiyarsa daga cikin makka zuwa madina lokacin hijira saboda yan uwansa ne shi kadai ne ya iya transfer din kayansa amma duk sauran ai sun rike duk wanda ya fita an rike dukiyar shine suka ci ganima ai dalilin yin badar kenan Allah ya yaga wa musulmai wani abu daga ciki ai kudin su ne aka je siyo kaya aka faɗa wa jibrilu sun fito da suka sani sun suka yi dabaitin suka canza hanya badarul ula kenan badarul sani shine wanda sai da suka je suka siyo kayan sun zo manzo Allah ya sa Jibril ya ce sun zo suna waje kaza a jiya tsare su shine ai dalilin samun arzikin da ya karu a gidan musulunci ai kudin musulmi kudin musulmai ne ai da ya suka kwace ai akan ganima in dai sun bi annabi to kudin ya zama nasu shine asalin dalilin badar kenan to da aka shiga madina da suka shiga da sai na usman aka tura shi da ya je ya kamata ya shiga ya fito ne ya shiga yau bai fito ba washe gari bai fito ba manzo Allah yana zaune a bai'atul rizwan yana jira kwana daya biyu bai dawo ba sai alta ko mutanen nan sun ci amana ne sun kashe ko mutanen nan sun ci amana ne usman din ma sun kashe shi to daga nan fa sai magana ta dinga yawo ta dinga yawo ta dinga yawo sai sai na umar ya sami sai na babakar ya ce yaya wai shin ko magana nan da gaske ne mutanen nan sun kashe wai ina ce mu ne akan gaskiya ne ya ce mu ne mu je wajen manzo Allah in suka sa manzo Allah ya rasulullahi alasna alal haqi ba akan gaskiya muke bane sai akan gaskiya ne ce to lima za mu karɓi kaskanci bayan mu ne da gaskiya ya rasulullahi muna ganin fa sun kashe sayyidina usman manzo Allah bai ce komai ba ya rasulullahi muna muna to fa za mu shiga maka duk abin da zai faru sai dai faru ai ba za ka taba tura wakilinka a kashe shi mu bari ba mun tsorata kenan wallahi ba tsoro wajen mu ya rasulullahi mun baka mun baka rayuwar mu wallahi sai mun fito da usman sai dauki hannu ya maka sayyidina abubakar ce ya rasulullahi na yi maka mubaya wallahi wakilinka ba a tozartar da shi ba za mu je za mu fito da shi sayyidina umaru shine na biyu sai sahabbai sai sahabbai sai sahabbai kowa ya zo dinga mubaya a hannun manzo Allah da aka gama shi kuma manzo Allah sai ya dauki hannunsa mai albarka sai ya ce wannan hannun na Usman da Usmani yana nan anan shi ma da ya mu baya saboda haka na yi ma Usmanu mu baya zai je ya fito da Usmanu shi ma. Shi ne innan lalina yi bayi unaka inna ma yi bayi unallah. Kaga ga wancan sirrin yadda ya tafi kuma ga abin da ake son a tabbatar sai aka tabbatar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine halifan Allah in kana son ka ga Allah a gurin Annabi Muhammadin ne. innal ladina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah sai daga an ce wannan hanan shi ma na Usman ne sai ka ce yadullahi fawqa aydihim hannun manzo Allah ne a fili a sama sai ka ce kuma hannun Allah ne a ƙasa hannun Allah ne a sama sai ka duba kuma annabi Muhammad ne a gurin magana ta cika ba ga shi ka kare da atishawa ba ahan kuma ba na mura bane ai inna ma yubai'una Allah bi bai'atin iyaka ka gani yadullahi fawqa aydihim hannun Allah yana kan hannunka yuridu indal bi'at yana nufi a lokacin bai'a wani naksirul ina ya ce to bari mu ja baya da linzamin kuma ya ishe ku ji shausu da ni bari mu ja baya da linzamin ya ishe ku yanzu abin da na faɗa kun gane ko ba ku gane ba ji shausu da ni abin da na faɗa kun gane waye annabin in kun gane kun gane amma ba mu ci gaba ba amma iya nan kawai ya isa mu sanar da ku annabi muhammadu iya wannan babin muhabbatun ya isa ya sanar da kowa ya annabi Muhammad wali nakshurul inan walau tataba'ana ma warada da za mu bi abin da yazo fi azni qadarihi abin da yazo na yadda Allah ya girmama annabi Muhammad min al ayat naga cikin alqur'ani wal ahbari da labarai la qala la khidab da maganan yayi tsawo eh wa harata ila al itlabi da mun fita daga takaitawa da babu al itlabi muke bakin da mun takaita kenan to yanzu mun yi idnagi wa qasanna min hadha nubzatun abinda muke nufi anan nubza ne da na tabarraku biha dan mu samu albarkan annabi Muhammad fil kitabi shi yasa muka kawo a cikin jawahirul ma'ani wannan mun yi ne dan neman albarka kar ka zarge mu da abin da baka sani ba amma ka ci mu ka ji abin da muke faɗa ka ji abin da muka kawo to wannan na tabarraku bihi ne fiya da kitabi wa bil jumlati kai a jumla dai barin gaya maka ka gane Bawa alayhi salatu wassalam a alan nasu kadaran. Manzo Allah shine a alan nasu kadaran shi yafi kowa a cikin halitta matsayi. Wa rafa'uhum zikran babu wanda ake kiransa a duniya kamar Annabi Muhammad. Wa zamahu mahallan shine mafi buwaya ta guri. Wa akmaluhu mahasinan manzo Allah yafi kowa kyautatawa wa fadalan da fadala. Fa iza nazarta ila isalil kamali idan ka duba zuwa ga kyawawan kamala allati ya jairin muktasibatun wanda ba tsururin da aka yi aka nemo ta ba a'a zalla ne ubangiji ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iktisabi ba iktisabi bane a'a zallan kyauta ne wanda Allah ya ba wa manzon Allah gairin muktasiba kenan wajattu alaihi salatu wassalam ha'izan li jami'a duk wani kamala duk wani cika da kaga Allah ya tara ya ba wa manzon Allah muhidan bi shakkatil muhasiniha kuma ya kewaye duk wani kamanni na kyautatawa duna khilafin babu sabani bainan naqalatul labari wajen wanda suke kawo labari balle duk wanda ya kawo in zai faɗa maka sai ya ga kai har amma sun yadda annabi Muhammad yana da kamala tunda Mahatma Gandhi ya ce ya ɗauki juriya irin na annabi ne ya zamo shine waliyin India menene safinatu waye kasan nan wanda ya bai daidai da mutuwa ba mandela ya ce ya ɗauki yafiya ne daga annabi muhammadu gashi nan a duniya ana ba da daidinsu saboda ɗari'a ɗaya ko biyu suka ɗauka na annabi muhammadu akwai wani kuma a cikin turawa yake cewa da duniya da duniya za ta ɗauki irin ɗabi'a irin ta manzo Allah da ko ina an zauna lafiya wani yake cewa duk rikicin da ake a duniya duk rikicin da ake a duniya da zabanin manzo Allah ne aka je manzo Allah yana shan shayi zai warware wannan rikicin kuma ba musulmi ba kenan ashe gaskiya ne مفيد بشتات محاسن دون خلاف بين النقلية الأحبار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه حق قدره وإجداره لازم الله كأنفان دمو دم الله الله كأنفان دمو شوش ذلك المقصد في الصلوات فضام شكا الصلاة وتيكما المقصد في الصلوات التي وردت فيه من بيد فضله الشريف صلى الله عليه وسلم daga kwaranyan fadalan maɗaukaci shine manzo Allah fa aqulu yace ina faɗa wa bi asta'inu kuma a wajen sa nake neman taimako wala haula babu dabara wala quwata babu ƙarfi illa bil ali janabi sai ga al'ali maɗaukakin janabihi yadda yake awwala ma nabda bihi awwalu ma nabda bihi farkon abin da zan fara zikiru salawati zan ambaci salatoti allati amlaha maulana rasulullah wanda shugabana ya bani imla'insu shine manzon Allah min faidihi ash-sharif daga faidarsa ash-sharif madaukakiya ya kazatan ya bani fi ido da ido ala shehana abul abbas ya ba shehun shehu abul abbas summa natabawaha bayan mun karanta ta za mu bi ta bi shuruhiha da sharhinta li shayina radiyallahu ga salatin yanda ta zo ga kuma abin da shehu tijani ya faɗi abin da salatin ya kunsa za mu karanta salatin za mu karanta kuma abin da ke ciki wanda ta fito daga baharul maimuna al'ula na farko sammaha shehana radiyallahu anhu shehu tijani ya ambace ta da ya kutatul haqa'iqi ya kutu na hakika fi ta'rifi haqiqati sayyidil khalaiq tana ta'rifi ne da menene waye sayyidul khalaiq wa nassa nassata ita ce Allah Allah Allah Allahumma anta Allah Allahumma anta Allah Allah kai ne Allah allazi la ilaha illa anta wanda ba wani sai kai al ali fi azmat infarada shine maɗaukaki cikin azma buwaya da ya kaɗaita hadartu a hadiyyatika hadaran kan nan na kai kaɗai allati shita wacce ka so fiha cikin ta jiwuju da shi'unika ka so cikin ta da samuwan abin da ka so ka aikata na sha'aninka wa an sha'ata ka farar min nurikal kamili daga hasken kan nan cikakke na sha'atal haƙƙi irin taso wannan na gaskiya wa a naɗaha ka kewaye ta waje altaha ka sanya ta suratan sura ce kamilatan kamila ta matan cikakkiya sajidu min ha wanda za a samu bi sababi wujudiha saboda samun dalilin ta manin farada kadaituwan ahadiyatika anan ne za a gane kadaituwan kai kadai ne qabla nashr ashbaiha tun kafin ka nashara ashbaiha wato jikinta waja'alta minha fiha sai ka sanya minha a cikinta fiha a cikinta minha daga cikinta fiha a cikinta bi sababiha da sababinta in bi sadal ilimi sai ka sanya shimfiɗan nan na ilimi waja'alta sai ka sanya min asari hadhihi al-azmati daga guraben wannan buwaya wani barakata da albarkanta shafatul suwari wato shafa na kamanni kulluha dukkan su jamidiha wanda ya narke wa mutaharrikaha da wanda yake motsi wa anattaha sai ka sake kewaye ta bi jibalit tahriki da fuskantar motsuwa wata ne da daurewa waje alta sai ka sanya ta fi ihadatul izzati kewayen nan na buwaya min kauniha na daga kasancewarta qabilta min ha ka karɓe ta wa fiha a cikin ta wala ha da ita wata sha'asha'atu suwari sai kuma suran ya ya haskaku ya watsu albarizatu wanda ya fito bi ikbali wujudi ta wajen karɓuwan nan na samuwa wa qaddarta laha ka kadarta ta wa fiha a cikin ta wa min ha da ita ma yumasilwa abin da zai kama da ita mai ma yutsaji kwarukamun suwariha wanda zai dace da rukumai wato alƙalaman nan na surorinta wa hakamta alaiha sai kai mata hukunci bil buruzi da bayyana da tuwaddibihi saboda ka kidanya ma qaddartahu alaiha abin da ka iko akanta waje altaha ka sanya ta manqushatun azane fi lauya al-mahfuz اللوي المحفوظ الذي حلقت wanda ka halicce minha minhu daga cikinsa bi barakaci da albarkansa wa hakamta alaiha ka sake hukunci bima aratta laha da abin da ka so wa bima turidu biha da abin da kake nufi da ita wa ja'alta ka sanya kullul kulli fi kullika komin komi cikin dukanka وجعلت هذا الكل كسن دكان كومي من كلك daga cikin dukanka وجعلت الكل كسن دكان كومي قبضة ya zamo riko ne min nuri azamatika daga hasken buwayanka ruhan sai ya koma ruhi lama anta ahalan lahu domin kai kam cancanta da shi wani ma huwa ahalan laka shi kuma yafi cancanta da kai kun gane wannan ramzin to yau an fito wallahi duk annai mahmud ake magana wallahi duk wannan yaren akan annai mahmud shi ne ya kututul haƙa'i to kun ji ɗaya sai ce to allahumma ya faɗa maka waye daga inda aka fito da shi da yadda yake da ɓoyuwansa da bayyanansa da motsinsa da tare shi da komi nashi ba da zafin bi kibalin wujudi sai ce as'aluka Allahumma ubangiji ina roƙonka bi martabati hadhihi al-azmati da martaban wannan girma wai itlaqiha da yanda kai itlaqin sa fi wajadin wa adamin wajen samuwa da rashi an tusalli to kai salati wa tusallim kai aminci ala tarjumanul lisan lisanil qidami ga mai fassaranta tarjumani ga mai fassaranta lissanin harshen kidani abin nan da bai da farko an fara gane ba shine ne allahul mafus manzalin kenan shine lahul mafus wa nuru sari shine hasken nan wanda ya sari mai narkewa almamdudu wanda yake miƙuwa alladhi la yadruku darikum wanda duk neman ka riske shi ba za ka riske shi ba wala yalhaqu lahiqum mai saduwa ba zai iya saduwa da shi ba shine wane sai ce as-siratul mustaqim shine siratul mustaqim waye wannan yace nasirul haqqi bil haqqin na mai taimakon Allah da Allah Allahumma ya Allah salli kai salati wa sallim kai aminci ala asharafil khalaiqi ga mafi ɗaukakan halitta insaniyatin wajen niyatin ɓangaren insaniya ne ko jinnu sahibul anwarul fakhirati shine ma'abocin hasken nan mai alfarma Allahumma ya Allah salli wa sallim alayhi kai salati da aminci a gare shi wa ala alihi da alayensa wa ala auladi da ƴaƴayensa wa azwaji da matayensa wa zuriyati da zuriyarsa wa ahli baiti da mutanen gidansa wa ikhwani da ƴan uwansa minan nabiyina was siddiqina wa alaman amana bihi da wanda ya bada gaskiya da shi muna ciki wata ba a ya bi shi min al-awwalin wal akhirin da farkon duniya zuwa ƙarshen duniya Allahumma ya Allah ij'al salatuna alaihi maqbulatan ka sanya wannan salatin a gare mu ya zamo karɓaɓɓiya ce la mardudatun ba wadda za mu faɗi ta a dawo da ita ba Allahumma ya Allah salli ala sayidina ka yi salati wa shugabanmu wa maulana majibancin lamarin muhammadin annabi muhammadu alihi da alayensa allahumma ya allah waje lana ruhan ka sanya salatin ya zamo ruhan ruhi ne gare mu ya zamo yana aiki wannan ba ruha ruha ruhan jawahiru ne jawahiru ne wali ibadati na sawa'an ya zamo da ibadanmu da shi ya zamo abu daya waje Allahumma mahabbatu wula la quwwatan ka sanya soyayyarmu da manzo Allah ya zama karfi ne asta'inu biya ala ta'zimi wanda zai taimake mu wajen girmama annabi Allahumma ya Allah waj'al ta'zimahu fi qulubina ka sanya mu dinga ganin girman annabi cikin zuciya zuciyarmu hayatan ta zama rayuwarmu ne a kuma biha wanda zamu rayu da ita wa asta'inu biha kuma zamu yi taimako da ita ala zikrihi wajen ambatan annabi wa zikrabi da ambatan ubangiji Allahumma ya Ubangiji, wajen salatuna alai miftahan, ka sanya salatin ga manzo Allah da wani miftahu sa'adatu abadiyya ne. Wabtahala na biha, Ubangiji kai mana buɗi da ita ya Rabbi, Ubangiji, hijabal ibadi, duk wani abin da muka tunkara da salatin Allah ka dinga buɗa mana kofa. Wata ƙabal minni, ka karɓa mun bi barakati habibi saboda albarkar masoyina. wa habibi ibadikal mu'minina kuma masoyin bayan ka mu'minai ma ana uwaddihi min al awrat duk abin da zan bayar na daga wuridai wal azkar da zikirai wal muhabbati da soyayya wata azimi da girmamawa li zatika daga zatinka lillahi lillahi lillahi ahun amin lillahi lillahi lillahi ahun wannan ahun din nan fa Allah ne yan yanke ne amin huwa huwa huwa amin ai ba an ce a nan ba lillahi bane to an hazafi an an hazafi alifun Allahu Allahu ne sai ce lillahi ya hazafi sai sake cewa lillahi ya sake hazafi ai sake sai ce ahun ai alifun lahu ahun Allahu ne sai sake ce maka hu an hazafi alif din ma'ana an shiga cikin kunyihi kenan وصلى الله على سيدنا محمد آمين وصلى الله على سيدنا محمد آمين انتهى الصلاة الأولى من قال لكم هي الصلاة الغيبية وقبل أن فارها شرحتها eh an gane eh ko yake ba sharanta ba akwai saura za mu yi salatul jawharatul kamal gobe sannan kuma sai salatul gaibiya to sai mu zo kuma fara sharha in dai baka ce shi da Allah ya saka da alheri ko kai suka ce komai ba sai dai kawai baka san abin da ake nufi ba mun gode Allah ya kara mana san manzo Allah Allah ya kara mana imani Allah ya kara mana sutura Allah ya yalwata mana wannan bala'o'i Allah ya dauke mana dan shauci da ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ghulib wal hatim lima sabaq ناشر لك لك والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله قدر مقدار لك صلاة تملا الازل والابد الزمن ومكان مضروبة في كل عدد بعدد ما في لمكاوهين احد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الفاتح